والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار الأجل ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق عمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية لا زالت إلى الأولى راقية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني على سني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن قوس الأقواسي قلوب الأقباب فريد الدهري على الإطلاق هاتم الهتمين أبو إسحاق على إبراهيم ياسين ورضي الله تعالى عن شيخي ومردي وقائدي وفهري وملاذي وأديبي لله شيخ إبراهيم السدد جعلنا الله من أهل السداد ورضي الله تعالى أن كل من يتعلق بأجيال أهل الله من يوم هلكت الدنيا إلى انتهائها يا أئمة شيخ اهدري لنا بهذا المهدر ولتعرفي بنظرة تأتي لنا بالزفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادير ولا حول ولا قوة إلا بالله على لازم الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم za mu ci gaba da kasancewar manzala yadda ya samu ko kuma abubuwa suka zo masa manzala yana da faɗi manzala sallallahu alaihi wasallam yana da faɗi manzala sallallahu alaihi wasallam duk abin da za ka kwatanta shi da shi kowane abu ne inda aka kwatanta manzala da shi to ba abin da ya kai annabi babu abin da yake kusa da manzala kusa kusa da manzala babu shi kuma ba wanda aka yi masa tsari irin na zuwan manzala duk cikin annabawan Allah ku ɗauka na farko lokacin da za a ɗauki cikin manzala a raja gaba ɗaya ba a ɗauki cikin ɗaya mace ba mace a lokacin da aka ɗauki cikin manzala babu mace ko ɗaya duk duniya gaba ki ɗaya maza ne suka rako annai muhammadu wannan shi kadai ka fara aunawa ka gani maza ne gaba daya babu wata mata sa'ar manzala babu a duk duniya gaba ki daya shi kadai ne Allah ya tsara ya yi masa irin wannan fitar kuma shi kadai ne da ya zo zai koma ga Allah aka turo jibrilu a tambaye shi yana so ya tafi yanzu ko kuma a ƙarar lokaci yana so ya tafi yanzu ko kuma a ƙara lokaci mazala ya amsa amma kafin amsa ya tambayi rabul izzati to in na koma yanzu al'umma ta fa in na koma yanzu al'umma ta fa sai ce ka bar mun a hannuna ka bar mun a al'umma ta ka a hannuna ya rasulallah saboda haka manzala ya koma ga Allah yana cewa inna lil mauti lasakaratun mutuwa tana da magagi Allahumma shaddid alayya wa hafiz an ummati yace ashe mutuwan nan haka take mutuwa tana da zafi inji manzo Allah domin ana dauke ran manzo Allah manzala yana cinyin sayyidatuna Aisha sai Abdullahi Abdurrahman bin Abi Bakar sai ya tsiro gaban manzala a ɗakin sayyida Aisha yana da ashwaki a bakinsa ashwaki na bakinsa sai ce sai manzala sai tsaya ya kalle shi da kyau sai aisha ta ce kana so ne ya rasulallah ya ce eh ya yi ishara sai karbi sai aisha ta karbi wannan ashwakin sai ta tattauna sai tana gogawa a bakin manzala tana gogawa a bakin manzala manzala yana cewa inna lil mauti lasakaratun wallahi mutuwa tana da magagi allahumma shadid alayya allah ka tsananta mu ka ebo na al'umma ta ka dora mu wahafif an ummati Allah ka sauƙaƙa wa al'ummata kar su ji zafin mutuwan kamar yadda nake ji wannan duk duniya annabi Muhammad ne yayi haka wannan ba ta yi miki al'umma ba me suke son a musu me suka yi wa manzala me suka ba wa manzo Allah me suka taimaki manzo Allah da shi babu abinda manzo Allah ya roka almuwaddata fil qurba shi ne ba ku kiyaye sahabbaina ku kiyaye ali baitina almuwadda fil qurba ku nuna soyayya da makusantana abinda manzo Allah ya nema kenan amma baya neman komi a wajen kowa ya gamawa kowa kuma kowa ba shi annabi yake yinsa kowaye a duniya annabi shi yake yinsa ba shi don wannan za ka gane za ka gane irin girman manzala da irin kyautan da Allah ya mana don ba mu da harshen godiya ba za mu iya ba shi ya sa wasu daga cikin arifai masana Allah suke cewa Ubangiji ba za mu iya godewa annabi Muhammadu ba to Allah ka ya rasu Allah ka gode mana ka gode wa manzon Allah a madadinmu ka gode wa manzon Allah a madadinmu domin ba mu da harshen da za mu iya gode wa manzon Allah to haka ya kamata to abin da ya rage mana salati wa annabi shine kawai dan mu nuna muna son sa mu nuna muna son sa wannan mu yi ta salati to wannan yana da gaskiya qarabun ma yakunu ladayya yawmal qiyamati man kasura alayya salatan Allah ya taimake mu jama'a mu mai da hankali mu kan annabi Muhammad za mu yi magana akan jiya mun yi maganganu kaɗan wasu an yi idrakin an gane yanzu za mu yi shi a zahirance wakazalika ma warada fi hadisi siyara abin da ya zo cikin hadisin sira wa mubtada'ul wahyi mafaran wahayi mafaran wahayi ya ya zo wajen manzo Allah fi kauli sallallahu alaihi wasallam li khadija fadin manzo Allah da ya fada wa sayyidatuna khadijatu bintu wailat khadija matar manzo Allah manzo Allah yana ce mata laqad hashitu ala nafsi na har na ya kai ina tsoron kaina in ji manzala saboda abin da yake gani sai manzala da kansa yana tsoron kansa ya ce to amma wannan ba ana nufin ma'anan shakka ba ne a fi ma a tawullahu ba da ruwatul malaki abinda Allah ya zo abinda Allah ya wa manzala ba da ruwatul malaki bayan manzala ya fara ganin mala'iku yace ina tsoron kaina walakin la'allahu hashiya Allah ta tamila wato muqawamatul malaki domin manzala sallallahu alaihi wasallama muqawama tsayuwarsa da mala'ika sai yana ganin kaman abun ba ba zai iya yiwa ba ashe kuma abun ba ma haka bane ya fi karfin mala'ika sallallahu alaihi wasallam wa aba alwahyi da mayafin nan na wahayi fa yana hadu qalbuhu zuciyarsa ta so ya cire au ta saka nafsa ko kuma ruhinsa ta fita saboda tsoro manzo Allah ya tsorata cikin irin abin da yake gani ga abubuwa da ya ta gani وهذا wannan alama warada fi sahihi yazo cikin sahihu ana kala bada liqa'il malaku manzala ya fada bayan ya gamu da malaika aw yakunu zalika qabla liqiyahul malak ko kuma kafin gamon sa da malaika wa ilamul lahi ta'ala lahu bin nubuwati Allah da ya sanar da manzon Allah shi annabi ne kasan hukullin shi'in indahu bi miqdarin wa ma nunzilu illa bi waqtin ma'lumin manzala duk abin da kaji yayi magana ba a ce yi magana bane amma ya san abu in kaji an ce ai manzala ai bai ma kunta tadari mal kitabu walal iman wannan irin ayoyi irin wannan duk gabaki da yana da rikitarwa rikitarwanka in baka san waye annabi ba amma in kana da adabu fihi adabu ma'ahu kana da ladabi wa manzala to ba za ka yi haye ka faɗawa annabi abin da ka gara ma ba abinda za ka gane kawai misali rikicin da ake cewa inda annabi ya san gaibu ai da bai sa da bai tura mutane sun tafi an kashe sahabai ba inda annabi ya san gaibu duk wannan karatu ne na ƙasa-ƙasa amma duk abun duk wanda kaga ya je an kashe shi manzo Allah yana sane da zai yiwu in an bar shi zai bata imaninsa ne saboda haka a tura shi je saboda ya mutu a gurin dan ya zamo ya samu aljanna direct wannan shine amma ba wai annabi bai sani ba ba haka bane ba haka bane to irin wayannan suna da adabu fi ma'rifati zalika ka san wannan to duk lokacin da kaga annabi yayi magana an ce yi ne in ba in ba a ce yi magana ba zai shiru saboda haka kaida sai ke eh haka kaida sai ke in yayi magana in kuma yayi shiru yana sani komi da komi nasa yana sani wa huwa ala basirati min rabbih ni ba abin da bai sani ba a wajen ubangijinsa amma yunazzilu bi qadarin ma'lumin ana bashi iko yayi aikin ne lokaci kaza yanzu manzo Allah bai mana ishara akan wayan nan ba wannan waya manzo Allah ya faɗa ya faɗe ta ya ce zaka har CCTV eh duk manzo Allah ya faɗa duk manzo Allah ya faɗa tuntuni ya faɗa tuntuni ya ce kana bangon duniya kana kallon abin da gidanka ke ciki kuma a wayanka mutum yana bangon duniya zai yi magana da wanda yake ƙarshen duniya wannan ba waya ba ne duk maza Allah ya faɗa to duk irin wa'in nan amma wani lokaci ne abin ya bayyana illa bi kadarin ma'lumin a wajen annabi an jahilta ba jahilta ba to irin wayannan abubuwan suna da wahala wajen fahimta Allah ya ba mu sa'a li awwal ma uridat alai farkon abin da aka bijirarwa manzala min al ajaibi na daga abubuwa na mamaki wasallama alaina hajaru wa shajaru bishiya suna sallama wa mazalla dutse yana sallama wa mazalla zai ce assalamu alayka ya rasulullah wa badatul manamat wa tabashuri abin da ya faru a cikin bacci ya fara gani da bushara wanda ake masa kama ruya fi babu turuki hadal hadisi kawai da aka rawato cikin babin hanya na wannan hadisin inna zalik ka kana awwalan fil manan wannan duk wani abin da manzo Allah ya fara gani daga mafarki ne ya fara gani summa uriya fili ya kazati sannan aka fito wa abin fili wa manzo Allah aka nuna masa misala zalika tanisan lahu dai bakewa wa manzala abinda muka nuna maka na to gashi abinda muka nuna maka gashi maganan da Allah ya yi cewa sannan da kullum masjid haram insha Allah muhal ha wa la takhaf bai tabbata ba ai daga faccin aka fara nuna masa kafin ya tabbata li Allah ya ja'ahu al-amr mushahadatan kar ya ga abun kuru a fara bashi tukuna ya gani umu shafatan kuma a fara nuna mar kafin a zo da abun daga ya zo ya sani ya sani fala tahtamilu la awwali halatan buniyatul bashariyah ba za ta ɗauke shi ba li'awwal halatin daga farkon hali binatul bashariya saboda gini irin na mutumtaka wafi sahihi ya zo cikin sahihu an aisha ta radiyallahu anha daga sayyidatuna aisha matar manzala wannan manzala ya aure ta tana da shekara bakwai sannan ya dukuli da ita tana da shekara tara to dukulinta dukulin manzala da ita tana shekara tara shine ya nuna ashe mace tana iya balaga a shekara tara sai aka ce to kamar ya kamar mata za ta iya cin abinci sau uku a rana ta ci abin da take so sau uku a rana za ta iya balaga tana shekara tara ai haka ne ai duk duniya shugaban psychologin duniya wa rasulullah saboda kai duk abin da za a nuna ko ma mene in manzo Allah aji to sai dai ka biyo baya eh sai dai ka biyo baya nasa shine mai tabbata yana cewa awwalu ma budi'a bihi rasulullah min alwahyi farkon abin da manzala ya fara gani na daga wahayi a ru'yatu sadiqa ita ce mafarki a cikin bacci qalat sai sai da tuna Aisha ta ce summa hubbiba ilayhi alhala'u da ya fara wannan ganin a cikin mafarki ya fara sai aka soyan tarmar da ya dinga kaucewa ga barin mutane domin kaucewa wajen mutane yana baka dumanina dumanina yana sa ka takur da zuciyanka waje daya duk abubuwa ya tafajjo lamari zai dinga bubbuga za a iya idrakin abubuwa masu yawa shine ma'anan halluwa shine ma'anan halwa idan mutum yana wuridi haka in ya koma ya takure a waje daya yana wuridi ko aka sashi gwargwadon fadin dakin gwargwadon yanda in ya tsuke ya zauna shi yasa dakin halwa ba yin shikatu daki ne ba za ka iya kwanciya ma a ciki ba wasu saboda a takure saboda ya takura zuciyanka ya takura zuciyarka to zuciyar kuma sai ta fita don duk komi naka a takure ki a waje daya amma zuciya kuma a yalwace take ko kun gani an ji matar aure mai zama a gida matar aure wanda ba ta fita da yawa matar aure wanda ba ta fita da yawa ta fi sanin sirrin da yake faruwa a duniya shi ya sa mafiya yawa duk masu daga ɓangaren SS da sauransu sun fi turawa gidan matan aure sun fi samun sirri a cikin a bakin matan kuma ba sa fita a bakin su ake samun sirri na wani fitina da yake kulluwa a wani guri su suna sani saboda sun matsa kansu to sai Allah ya buɗa su kuma an ji garin da ba yunci kamar ƙauye shi kuma mai za ka ce ba ma tv mai za ka ce wannan tsayawan shi ne asalin abubuwan da suke sanin sirrin da Allah ne yake sanar da su ‘yan prison duk abin da yake faruwa sun sani wanda suke takuri a gidan prison in ka je sai su baka labarin abubuwan da yake waje kai kana waje maka sani to irin wannan sirrin Allah yake ajewa to haka a masallaci idan ka zo ka makale kanka ka tsaya to da ka ga duk abubuwan da yake gudana za ka sani za ka sani Allahu akbar wa qala wa qalat tati ila an ja'a ja'a hulaqu har gaskiya ta zo masa wa fi gari ne rai yana zaune a garin hira wani ibn abbas abdullah ibn abbas hibrul ummati wa habrul ummati malamin al'umma na manzo Allah yace makasar nabiyu bi makata hamsa ashara hamsa hamsa asharata sanatan manzo Allah ya zauna a maka shekara goma sha biyar yasma'u sauta yana jin murya murya yake ji mala'ika ne ke mara magana amma ba ganin sa waya rawda'a saba sinina yayi shekara bakwai yana ganin haske kawai haske bai gani wala yara shi'an amma baya ganin me yake fita a cikin hasken wa samani sinina yayi shekara takwas yuha ilai ana masa waye wa qarawa ibnu ishaq ibnu ishaq ya rawato an ba'dhi anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah ya ce وذكر جواره يا أمتي مقبتنسى بغار الهراء أغار الهراء قال فجاءني يتي وترانا جاءني يا زوم وانا نائم نابج فقال سيتي اقرا كي كراتو فقلت سنتي ما اقرا من زن كرنتا وذكر أنه الحديث عائشة سي أمبتشي إلن حديث سيدة عائشة في قتله لوقتنا ملائكة يللبيشي وإقراء وإقرائه إياه da cewa yi masa karatu yace karatun da me zai yace ikra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqal insana min alaq اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم wannan aya biyar kenan wannan kab gabaki daya qur'ani wannan wannan magana take maimaita qur'ani daga farko a ƙarshe wannan magana ne iqra bismi rabbika allazi khalaq khalaqa al-insana min 'alaq اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم wannan komi a cikin alkurani maimaita shi yake iya wannan kala sai ce fansarfa ni da ya faɗa mu haka sai ya juya وهبطت من نومي سينا سو cikin bacci na ko aka soyatar min cikin bacci na kana masu yarat fi qalbi kama asuranta cikin zuciyana walam yakun abghud ilayya min sha'irin bai kasance mafi yiwa a gare ni ba a wannan lokacin kaman wani mawaki au majanunin ko mahaukaci sun makultu sai na ce لا تحدث لا تحدث عني قريشا بهذا ابدا كرك بعد لاباري قريشاوا اكينا لا تمدن الى خالقي من الجبل انكو با haka ba kana ganin yin haka zai zamo kama mutun ya rataye kansa ila khaliqi min aljabal shine alil jabali فلا ترهن نفسي منه in kawar da idona ko in kauce ko in sauka ko in diro dan ya zamo mutum bayana fa baina ana amidun lizalika ina tsaye ina wannan tunanin in samitu munadi yunadi min samai sai na ji mai kira yana kira na daga sama ya muhammadu an ta rasulullah kai annabin Allah ne wa ana jibrilu kuma ni ne jibrilu farafa'atu ra'si sai na daga kaina sama faiza jibrilu ala suratu rajulin sai ga jibrilu a suran wani mutum wa zakara hadisi sai faɗi yadda hadisin yake faƙar bayyana laka in ka gane ya bayyana gare ka fi haza anna qawluhu maganansa lamma qala lokacin da yace wa qasadahu lima qasada ya nufi shi lokacin da ya nufa inna ma kana qabl liqa'i jibril alayhi salam wannan ya kasance ne kafin su gamu da jibrilu da manzo Allah alayhi salatu wassalam wa qabla ilamin lahi ta'ala lahu bin nubuwati da kuma kafin manzo Allah Allah ya ce wa annabi kai annabi na ne wai zaharihi da bayyanan annabtan istifa'ahu lahu bi risalati ya zabe shi bi risalati da annabta wa misru misalin sa hadisu amru bin shurahabilu anwa alayhi salam manzala qala li hadijatu radiyallahu anha ya fada wa sayyidatuna hadija inni idza halautu yace idan na kadaita na nemi wani guri na zauna samitun nida ina jin kira wa gada hashitu wallahi ina jin tsoro wallahi an yakuna haza amri abun nan kar ya zamo haka zai dinga bayyana mu saboda jin abun da nake yi ga irin abubuwan da nake ji duk wannan qablan nubuwati ba ba da nubuwati ba qablan nubuwati ne kuma an yi haka ne dan a sake tsayar da manzo Allah akan yanda yake wa min riwayatu Hamad bin Salama daga riwayan Hamad dan Salama أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي خديجة ماذا لا فدا خديجة إني لا أسمع صوتا نيفا أنا جموني مريا وأرى الضوء ناغن ونهكي وأشاء أن يكون بي جنونا كر يزمو wasu aljanu ne suke shiga cikin lamarina wa ala haza akan wannan ya ta'awwalu ake tawilin lausaha qawlu fi babi hadal hadisi in maganta inganta cikin babin wannan hadisin inna abada sha'iru inna inna al-abada mafi abinda nake nisan tashi sha'irun aw majnun mawaki ko mahaukaci wa alfazan yufhamu min ha ma'ani shakk da lafazi wanda ake fahimta ma'ani na shakka cikin tasi mara aho cikin abin da ya inganta abin da ya gani wannan kana kullu fi da'i amri wannan duk a farkon al'amarin manzo Allah ne wa qabla liqa'il malak bihi lahu kafin gamuwan manzo Allah su hadu da malaika wa ilamul lahi da kuma sanarwa da Allah ya yi masa yace annahu rasuluhu manzala manzansa ne wa kaifa fa kaifa ta wa ba'du ahli al-alfaz wadansu barin wannan lafazai la tusihu duruqaha hanyar ta bata inganta ba wa ma ba'da ilamin Allah ta'ala lahu amma bayan manzala Allah ya sanar da manzala cewa shi annabi ne wani qayyil malak daga Musa da malaika fala yasifu fi raib babu wani kokonto cikin abin da ya faru wala yajuzu alai shakun babu wani abin da ya inganta a yi kokonto fi ma wulike ne cikin da abin da aka turo manzalla wagarwa ibn ishaqa ibn ishaqa ya rawato an shuhi daga shehanansa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzalla kana yarqa bi makkata min al-aini manzala yana yin tofi a maka in maye ya kama mutum ƙabla yi nazala alaihi kafin a saukar masa da wannan falamma nazala alaihi alqur'ana lokacin da aka saukar masa da alƙur'ani asabahu nahu ma kana yusibu sai ya sami abin da yake gani faqala lahu khadija sai hadiza ta ce wajju ilayka man yurqika bari in turo maka wanda zai maka ruqiya kala ce amma la'ana fala a yanzu ba za a yi haka ba wannan in na faɗi wata kalma zan ce ma izala sun ɗaure gindin mayu sun shigo gari da yawa saboda an ce ba sa wallahi suka sha sai su zo su kama ka in aka kama ka sai a je a yi ta maka allura na ƙara man ruwa kuma maye maye ne saboda izala sun ƙaryata sun ce ba maye da aka karyata aka ce ba maye shikenan sai abun kuma yazo ana shan wahala kuma ba iya warewa amma manzo Allah ya ce law kana shay'un sabaka al-qadar la sabaqahu al-ayn da wani abu yana riga kaddara to da mai ta ya riga kaddara domin yana saukar da mahayi fauka farasi in ya kalli in ya kalli mutum akan doki yanzu nan zai faɗo mai tani sai aka ce babu sai aka wasu kai ta yanzu su suke cin kasuwansu ɗaiɗai ne abin da ba mai ta ciki a garin nan a garin duk mayun ƙauye sun dawo cikin gari duk sun dawo cikin gari an shayar da su an bada sai ka ci karfin su ne kada Allah ya kiyaye kawai eh amma abun ya fi karfin duk ina ke zato kuma su ne suka koro su suka dawo da su saboda mutum zai yi iskancin sa yadda yake so ba wanda ya sani haka abubuwan su a zamanin manzo Allah akwai sahabbai a sabon manzala akwai mayu a cikin sabai akwai mayu akwai wanda aka kama shi yana wanka ya yi wanka ya gan shi ya kama shi kuma cikin sabon ne saboda haka abun yana da wahala a dinga jin tausayin al'umma kawai a dinga jin tausayin al'umma Allah ya kiyaye amma akwai mugaye sosai sun buya kuma a cikin wannan rigar suna azabtar da mutane in kayi musu abu ba ka sani ba shi yasa malamai suke cewa a ɗamu suke a ƙarbu ilan najasati abincin kasuwa ya fi kusa da najasa saboda idan aka yi tsiri ko ka soke balangunka ko nama in maye ya zo ya gani ya kalli naman ya sa mar'arwa ya haɗe yawo to insha Allah in ka zo ka in aka yanka ma naman ka ka ego ka saya wallahi sai wani abu da faru wallahi aiki yana kwane akwai mana Allah ya kiyaye musamman mutumin da baya cin abu da bismillahi ne yana bismillahi rahman rahim yana warware abubuwa da yawa eh amma wanda kawai zai ce irin na bugi ne ya ga banza ta fadi bare yi ba ya ci ba bismillah ba komai ana gamawa da damuwa ci eh kwarai Allah ke yi wa hadisi khadija wa tibaruha da hadisin sayyidatuna khadija da jarabata da amr jibrilu jaraba wanda aka yi na horon jibrilu bi kashfi ra'siha wato sayyidatuna khadija ta bude gashin kanta ina ma zalika fi haqqil hadija wannan a haƙƙin sayyidatuna khadija ne litaƙaƙo sihatun nubuwati rasulullah saboda tabbatar da siha ingancin annabtan manzo Allah wannan lazi ya ce malak abin da ya faru lokacin da zanniluni zanniluni au dassiruni dassiruni kilulube ni kilulube ni me yake faruwa ta ce wani abu ne ta ce kai mutum mai irin ɗabi'arka ga alayyar gasa da zumunci ga makarimul halaka Allah ba zai tozata ka ba ya ce Allah ba zai tozata shi ba ita sai da tuna Khadija take fada to sai aka kai in ya sake zuwa ma in ya zo maka ka tuntube ni sai kuwa malaika jibril ya zo wajen manzo Allah sai ta ce sai ya ce gashi nan ya zo gashi nan ya zo sai sai da tuna hadija sai ta cire gashin kanta sai maza Allah ya daina gani ta ce kana ganinsa ya ce a ba na gani yana tana ɗaure gashin kanta sai kuma ta ga sai maza Allah ya ga mala'ika jibrilu sai ta ce a wannan ba aljani ba ne in aljani ne zai tsaya ya kalli gashin ilimin da fara amfani da shi in aljani ne zai tsaya yana kallon gashin kanta amma da yake ba aljani ba ne mala'ika ne mai kunya ne don haka ya kauce to kuwa da aka ji sai kai ta wajen warakata bin naufal wajen warakatatun naufal shine mai aure mai daura mata aure waliyinta sai ta ce ga abin da yake faruwa a wajensa sai ya ce la'alla namusul ladhi yanzalu ala sayyidina Musa ina tsammanin mala'ikan nan ne wanda yake zuwa wajen annabi Musa shine zo maka amma ina ma na da ƙarfi lokacin da ‘yan uwanka a cikin garin za su kore ka in taya ka sai ce a yanzu mutanen garin da za su kore ne ya ce za su kore ka saboda ba taɓa zuwa da aikin alheriyan haka an sha ba a lokacin ya faɗa manzala ya faɗa masa ya ce ya faɗa wa manzala sallallahu alaihi wasallama ga abin da zai faru ga abin da zai faru warqata bin nawfal shine ya daura auren sayyidatuna khadija da manzo Allah waliyinsa abu talib shine waliyinsa to wannan shine abin da yake nuna wai zulu shakku ko kwanto ya gushi allazi yati la malaku bayan mala'ikan ya zo la annaha fa'ala zalika lin-nabi ba ta yaka wa manzala liyaktabiru dan ta jarabce shi bane huwa a'a ba halin su ta yi haka ba ta yi ne dan ta gane annabin annabi ne amma menene zai kawar ta gane cewa shedan ne ko mala'ika ne amma ba wai ta da musun annabi annabi annabi ne a ba wannan ta yi ba ta yi ne don ta samu tasihi bal kad warada fi hadith Abdullah ibn Muhammad ibn Yahya ibn Urwata an Hisham an Abi an Aisha anna waraqata waraqata ibn Nawfal amara Hadijatu an tahtabir al-amra bi zalika shi ya ore a Khadija ta gwada wannan وفي حديث إسماعيل بن أبي حكيم أنها قالت لرسول الله يا ابن الأم يا كيدا أمينا هل تستطيع أن تحضرني بصاحبك إذا جاءك ذاك إياه أن تخبرني كبان لابار أبوكنك إن يزومك قال سيتي نعم زنباك لاباري زنباك لاباري فلما جاء جبريل da jibril ya zo a habara sai ba ta labari faƙal sai ta ce idris ila shiƙi ka zo ka zauna a gefe na وذكر الحديث إلى آخره وفيه فقالت لتتي ما هذا شيطان والله وانا ما شيطان بني هذا ملك يا ابن عم وانا ملائكة لي فاثبت وابشر كنسو كي البشر عليه ريني وآمنت به كما نا إيماني بشي فهذا يدل على أنها وانا يكنوني مست mustashbihatun bima falatu li nafsiha yayi kama da abin ta aikata wa kanta wa mustashiratun li imaniha imaninta kuma ya bayyana ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa qawlu ma'amarin da maganan ma'amar bin rashid ma'amar bin rashidin shine imamun hafizun limami ne a yaman malamin bukhari ne mamadu bin rashid an haife shi shekara saba'in da biyar ya rasu hijira manzala sallallahu sallama ya rasu hijira na shekara ɗari da hamsin da uku malamin hadisi ne wanda ake neman shakku a zamaninsa shi ne ake kiransa ma'amaru bin rashid musannafu abdulrazak al-yamani yana cewa fi fataratul wahayi a zamanin da wahayi ya yanke fahazanin na biyu manzala ya shiga damuwa fi ma balagna huznan غدا منه مرارا كي يتردى من شواهق الجبال واتو abin ya bata masa rai kaman ana ganin saboda abin yadda ya daga mar hankali kaman zai iya fita ya hau dutse ma ya zamu la yaqdahu fi hadha al-aslu li qawli ma'mari ba ba cewa hakan bai yiwu ba saboda maganan ma marfi ma balagna cikin abin da muka ji walam yusnaduhu wala zakara rawi ba mu samu sanadin ruwaya ba kun ba mu samu isnadin sabon ba mu ji wanda kuma ya rawato shi ba a haka wala man haddasa bi wala annan nabi ya qalahu ba mu ji kuma manzo Allah ya faɗa haka ba wala yurab misla hadha ba mu ji irin wannan ba illa min jihatin nabi sai wada bangaren a ce ya faru ga annabi ma annahu qadihu mala ala annahu kana awwal amri kama zakarnahu bayan shine wanda yake dauke da abinda farkon al'amari ga abubuwan da muka ji a kansa aw annahu fa'ala zalika lima akhrajahu min takzib man balagahu shine abinda Allah yake cewa كما قالت فلعلك باخئ نفسك على آثارهم إلا يؤمنوا بهذا الحديث أصلا يا رسول الله ذاك كشف كنكني سبو دسو in ba sai sun imani da kai ba to za ka shi kanka dai saboda su ka bar su kawai eh ka bar su duk abin da aka masu na alhi an yi musu in sun sani sun sani in ba sani ba ma Allah da ya sani wai sahihu ma ma'an hadha tawil wannan shine yake inganta wannan tawilin hadisin hadisi ne na rawahu sharif an abdullahi ibn muhammad ibn aqili an jabir ibn abdullah an al mushrikina mushrikai lamma tamu bidarin nadawati lokacin da suka zauna a darin naduwa littashawiri suna yin shawara fi shanin nabi akan ya za a yi a halakar da manzalla wata faɗa rayihin rayinsu ya rataya ala an ya ƙulu su ce ina sahirun su ce shi mai sihiri ishtar da zalika alayhi wannan magana ya tsananta manzalla ya ji zafin magana wata zammala fi siyadi manzo Allah sai lullube kansa da mayafi wata dassara manzo Allah ya rufe kai fata wa jibrilu sai jibrilu ya zo masa faqala lahu yace masa ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal mudassir haka yace aw khafa ya ji tsoro an fatarata fataran da amri saboda wani alamari ne aw sabab minhu ko daga gare shi ne fahashi an yakunu qubatan min rabbi sai ji tsoron kar wannan abin ya kasance Allah ya kama shi da shi manzo Allah fa fa'ala zalika bi nafsi saboda haka manzo Allah ya lallabe kansa saboda kunyan ubangiji walam yarid ba'da shar'u bin nahi an zalika fa yutarzu bi bai ba abin da yazo bayan wannan farawa da nahin balle a yi masa ikirazi bi wana haza misalin wannan shi abu ne ya faru na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala laka bahi bahi nafsuka ala asari min lan yu'minu bi hadha al-hadith hasfa ai saboda ya kira su zuwa ga Allah ne to shi manala wannan abu sai ya ji kunya ko yayi kuskure ne cikin kiransa kiransu shi yasa dasara wa zammala ra'su ya lullube kansa saboda kunya ga ubangiji to yace to ko yayi kuskure ne a cikin abin da aka umarce shi bai daidai ba to shine sai ya kawo kaman misalin gudun annabi Yunus bin Matta hashatta takazibi qaumi lahu saboda ai ya ce in ba ku tuba ba gobe irin ku zai fasi zai fari jibi zai fasi fasi gata zai baki azaba za ta zo muku abu ku ya ga musu alaman kuwa sai ta bayyana na biyu sai alaman kuwa na biyu shi ma ya bayyana sai annabi yunusa sai mutanensa sai suka fito suna neman annabi Musa shi kuma zatansa suna neman shi su kashe shi shi kuma sai gudu don kar ya zamo ya ga abin da ya fada ga abin da kuma su kuma suna neman su kashe shi shi kuma da ya gudu wannan gudunsa dalilin fadawansa ba kifi kenan to shine yake cewa wannan wa za kiraru Yunus alai hashe ta kazibi qaumi lahu dan kar mutanen su su karyata shi ne su ce to gashi ba abin da ya faru su kuma suna neman shi ne su tuba shi kuma a lokacin ya tsorata yana neman ya gudu lama wa adahum bihi min al'azabi saboda abin da ya masa alƙawari na azaba wa qaulillahi ta'ala fi Yunus alaihi salam fa zanna allan naqdir alaihi sai zatanka in ka tafi in ka yi gudun ya za mu yi da kai ba za mu gamu ba ne fa zanna Allah na kadar alayhi fa na da fi zulmatin Allah ila Allah nuziqa alayhi lalle dole sai mun takura mara sai mun hada shi da damuwa saboda ashaddun nasa bala'an al-anbiya suma al-amsalu al-amsalu fil amsalu qala al-makki Ɗami'a fi rahmatillah ya yi kwaɗayi ne cikin rahman Allah, wallahi da yi ƙwalai maslakahu fi huruji, Allah kada ƙuntata masa mashigansa wajen fitansa. Wakila aka ce, hasuna zannahu bi maulahu, ya yi kyakkyawan zato ne Ubangiji, annahu la ya ƙabi alayhi uqubata Allah ba zai hukunta masa wannan uquban ba. Wakila aka ce, naqdiru alayhi ma asabu. mun kudurta mun rubuta abin da dole zai same shi sai ya same shi wa gurguriya nuqaddira alayhi bitashdidi nuqaddira alayhi wa qila nu'akhizu bi gabadi za mu kama shi da fashin sa wa zahabi da da tafiyan da yi wa qala ibn zaid ma'anahu afazanna allan naqdira alayhi yana zaton ba za mu zo ba za mu riske shi bane alal istifhami wajen fadakarwa na istifhami wala yadi ku an yazunnu bin nabiyyin ba yiwa kai zato ga annabi an ya jala sifatun min sifati rabbi a ce mutum annabi ya saba ya jahilci siffa daga cikin siffan ubangijinsa wa kazalika qawlu haka nan fadin sa in zahaba maghadiban lokacin da ya tafi yana fushi asai maghadiban liqawmi likufrihim yana fushi ne wa mutanensa saboda su kafirce qawlu ibn abbas wa bahakin wa gari la li rabbi ba fushin abin da ya same shi daga ubangiji ba mugababatun lillahi mu'adatun lahu wato fushi da is mugababatun lillahi fushin Allah mu'adatun kaman yaki ne wa mu'adatun lillahi yakin Allah kufrun kafirci ne la tadiqu bil mu'minina bai dace a ce mu'mini ya samu fa kaifa bil anbiya to ya za a ce annabi kuma haka ne ba zai ba wakila mustahaya min qawli yana jin kunya da mutanensa an yasimu bil kazbi kas ambace shi da makareci aw ya katulu ko su karyata shi kama warada fil labari wakila aka ce mughabiban li babil muluki yana fushi ne da waɗansu sarakuna fima amarahu bi min at-tawjuh cikin abin da ya hore shi da shi na daga fuskantar ila amrin amarahu Allah bi cikin horon da Ubangiji ya hore shi ala lisanin nabi akhara a wani harshen wani annabin ba shi ba fa qala lahu yunus sai annabi yunus ya ce gaira aqawa alaihim minni ba shi yafi ni karfi ba fa zama alai sai ya harama fara dalilika ya fita daga wannan garin mughadiban saboda fushi wa garwaye an ibnu abbas anna irsala yunusa wato aikowar annabi Yunus alayhi salam aikowar annabi Yunus alayhi salatu wassalam wa nubuwati da annabtansa ina ma kana ta kasance ne ba da annabazahu rutu bayan annabi bayan kifin da ya hadi ya annabi Yunus ya turo shi za mu tashi nan saboda akwai magana akan kifin insha Allah saboda kifin yana da yana da abubuwan da aka yi maganganu a kansa yaya kifin yake yaya yake yaya yake to daga nan za mu in aka faɗi yanayin yadda Allah ya shirya duniya to anan ne za a gane yadda kifin ma yake eh Allah ka taimake mu Allah ka ba mu nasara ka yara mu nasarar manzo Allah ka dace da mu Allah حزب المهيمن وحزب الواقعي عزيز سبحانه يعبد ما يهده وليس العبد ينتفنني ما قلوه ولد بلك في ولي ما سوه يسير يا مسير يا مسير أريانا إنك المريد ولا يكون غير ما تريد الذي لك بدار المريض وكيف نظلم ماذا يريد لا تفهمك إلا لقد مزاول من الإنادة حبنا كاله درد عليه وتبني صولي وتنهي خيري وتهسر ملوسور مري إنا ونعم الدعوة الزملاء سهر لسنا قريبا كل غنى ولا أبدا متين يا متين يا متين بك سجدت وإسما أكون لا علم لا مال ولا جاه ولا حول ولا قوة للعبد ولا وكيل يا وكيل يا وكيل حتى الذين اسمعوا كل الذين طلبت منك أجل فإنما أثرت لم يأجل الذي بدل من شعري وآلي وسعدي أمر اللهم صل على سيدنا محمد بدار الذي سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله رب العالمين